sujada kabali kenan a cikin shi tafi a kawo wannan bayanin alamar ahalin lahi ba baya ba baya kullum mi sallah kullum mi azumi mi salati azumi mi baya ba baya sai dai gaba ai sallan da kai na yau to dan ta karu akan akan jiya hakan kai azhar yanzu to dan ta karu akan yanzu haka al'asar aka magana akan hakan isha'i ga wani ta'aliki a cikin littafin mu maza a cikin mu matayenmu suna haila haka ne ko haka ne to banda mataye namu na mutane akwai wasu jinsu halittu suna yin haila a matayensu su ne da ba ne kenan a jinsu halittu akwai mata masu haila kamar yadda mata suke haila guda nawa ne mu akwai mata tukuna namu na mutane ko nawa kenan na biyu macen raƙuma mata raƙuma suna yi na uku matan dawakai su ma suna yi macen doki kuma tana haila na hudu kannuka mata suna haila na biyar jemake matan shi ma suna haila jemake an san jemake ko na shida fa dabban nan mai ƙari a baya bushiya ita ma wacce ta suna haila na bakwai fa zomo ita ma wacce ta tana haila rigirigi ka ce mutane mata a cikin mutane raƙuma mataye matayen dawakai matayen kannuka sai matayen jemake sai matayen bushiya sai matayen zomo duba shi yatin sufti ina muku zamfodi ne dai don ku neme ta annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم to kun ji kaɗan daga cikin dabbobi wanda suke haila a cikin jinsin mataye ya isa na ku a ƙara bayani eh cin hashe ta sufti ne na likita nike kai ne likita ko ga ce kai dakta ne to idan mace ƙa'ida in ba ta da ciki tana yin haila mace tana haila ko in ba ta da ciki in ma ciki samu sai ga halin ya dauke to halin ya yake ya yake kasance a ciki a matsayin kan na likita likita bokan turai kadai aka mai aure mai da matan ka ta samu ciki ba ya dauke ba to ya kasance a cikin Allah yana kasa hailan ne kashi uku hailan in shiga ciki hailan sai Allah ya sama da kusa tace shi to tatatan wanda fi kowanne kyau sai Allah sai mai da shi zaman tsoka sai zato gudan jinin nan gudan jinin nan gudan jinin nan to jinin haila ne aka tara shi gudan jinin nan gudan jinin nan ana ji na haila ne aka tara shi tataccen shi kuma mabi da shi a wajen kyau dama kashi uku ne da tatacce sosai number one da number two sai kuma gurɓatacce mara kyau mara amfani to tataccen da shi ake halittar gudan jinin nan wanda aka shi ake labta halittar dan adam ana ji na to wannan jinin jinin haila ne na biyu kuma ake ijin shi mai kan shi Allah ke gyara shi zama nonan matan da yaran zai sha shi ne nonan da yaro zai sha kuma yanzu duniya ba wani abincin da za a bashi mafi daidai da shi kamar wannan nonon mafi dacewa da shi kamar wannan nonon hatta likitocin shekarun baya sun barazana sun ce in haifi yaro da su ce a wata wata shida ya daina shan nono a rika bashi ko madaran kanti ko wani kakin ruwa amma da kansu sun dawo sun ce shan nonon uwa shine mafi dacewa ga jaririn da kansu faɗa haka to da wannan nonon da ka sha din nan shine wanda duk nonon da ka sha gaba ɗaya kowa sigar nashi daban ne kamar yadda in ka huska na daban suna na daban ko ko mun kama ko mun tarayya a sunaye a huska mun sha bamban a yanin jiki mun sha bamban ko mun zo daya Usman Usman baki Usman baki Usman mai kiba Usman mai kiba to Usman dan Idrisu kai ma a ce Usman dan Idrisu ka ce mafiya na Aisha za ka kila naka kande ko kaka na mara faruku kai kuma naka kila kuma zalake fili ko zulkar naini to yanda kai halittar mu kowa hukun shi ya saba haka shedan hannayen mu na kowa daban ne haka nan kuma nonon da kowa sha shi ma daban ne to na nonon daga jinin haila ne to na uku shine gurbatacce shine ka fito tare da yaro in zo haihuwa rigirigi ana ji na zai ci dukkan su so kuma fa na yaro can ne kaga wannan jinin da ya halittar tsoka abin da shi nama kenan na jikin mutum da nama da fata daga wannan jinin ne daga wannan jinin ne wanda shi kasusuwa da cijiyoyi da haƙora ne yake daga maniyin namiji daga maniyin namiji kasusuwa wai kashin gwiwar nan hakin da kuma sauran kasusuwan da suka taso ka faɗa zuwa dantse daga marafa zuwa zuwa nan da sauran jijiyoyi da suke saduwa zuwa ga waje kaza zuwa waje kaza jijiyoyin da su karke idanuwa jijiyoyin da suke dauke da kunni jijiyoyin da suke dauke da kowane haƙori jijiyoyin da suke waje kaza su kuma jijiyoyin na su ma daga maniyin namijin ne ƙasusuwa jijiyoyi daga maniyin namiji nama zalla daga jinin haila na mace don yaro zai fito za ga da waye kama an ga ya kama da uban shi a lokacin kwanciyar maniyin namijin ne ma'ana a lokacin uban ya fi jin daɗi ne maniyin ya fi yawa sai ya kama da shi in uwan maniyin ta ya fi yawa amma ba a sadu ta fi jin daɗi sai abin haihuwa ya kama da uwa in zo gaba ɗaya daɗin su ɗaya yawa su ɗaya sai ya kama da kakan duk daga shi hashe ta sufiti ashe ta su fiti shafi shan ishimawi ke nan ishimawi ne nan ishimawi ne gata su gashi zai ka zauna ba a gama da ita ba na ina ku kaman nan samfoti ne mustayu ba tana jini ba mai yake ta jinin nifasi go wanda ba ta ci jinin na haila da ya rabu go kuma an samu tarihi kuma a kusa matan da suka haihu ba su yi wanka ba kamar wace kenan kamar sai da faɗa mata zahara alaikatu salam kamar sai da hadija da kubara sai da hadija uwar gidan annabi mata annabi kamar sai da aminatu sai da amina na tafi annabi ba ta haife shi ta wajen dattin nan ba ta haife shi ne nan cibin Allah sai cibin ya buɗe kawai cibin nan ba kai cibi ba ba bakin cibi shine ya buɗe sannan shugaba halitta ya fito هو داهر من داهر آباؤه من داهرات أمهات محمد mai tsarki ne daga mai tsarki daga mai tsarki haka annabi adam an zalam ji za sai da amina da ta fe shi ba sai ta wani wankan nifasi ba ba ma jinin ko daya ta nan ya fito sai da hadija al-kubara za ta sai da fadi mata zahara al-salam da ma cibiyar ya bude ta fito sai da fadi ma tana miƙewa sai dai sallah ba maganan wanka ko tsarki ku canza alwala haka sai na Fadima za su sai na Hassan shi ma haka cibin ne bude dan ya fito haka sai na Husaini cibin ne bude dan ya fito sai ki tabbata Fadima mana wanda ta rabu da kowa ba da kowa sai Allah kuma wanda ba ta haila mana azhara a cikin wanda ba ta haila gaba daya daga haihuwan ta hawa fatan ta so dai ba ta haila ba mana azhara a cikin tsarka mai haske to kaji dumin wannan alsan shimawi ina suka muku ne suna da yawa suna da yawa a cikin ruwayen duniya wani ruwa ne ko wani ruwa tsarki da daraja ruwan da ko wani daraja wani ya ce zamzam wani ya ce alkausara to mai sufti ya ce ruwan da ko wani daraja shine ruwan da ya bubbugo daga tsakanin yatsun hannun daman annabi muhammadu sallama shine mafi daraja a duniya da lahira gaba daya ruwan da ya bugo tsakanin yatsun hannun annabi mai bi mishi shi ne wanda ya bugo ta diddigen kafan annabi amma wane annabi isma'il shi ne zamzam zamzam mai bi mishi ne alkausara rige-rige littafin ka ajiye ta sufiti duk dai a shida ne wannan yan kuma samfoti ne ko kuma sallah akan abin da muka littafin ishmawi mun fassara ta wajen awa wajen hamsin kuma an ce za wata sara'i a kiyama ko kamar silin gashi haka ne ko to silin gashin wane silin gashin ka irin na mutane ko ko na dabbobi ne ko ko na suwa ne ne sai bayani daidai silin gashin mala'ika a zara'il mu bara ɗaya gashi shi ya fi ninkin duniya so bakwai haka za mu zo mu ummatu muhammadin al'umma annabi muhammadu musulman ana ji nan ba tambaya daga ita mai jita an shi ta suti amma ilimai ne a tsambaye amma duk mun sa cikin littafin ishmael da muka yi ka nema a tura maka kuma kyauta ne arha ba ko kobo wai tsakanin kalman alhamdu lillahi da la ilaha illallah wannan shugaban wani an yi wannan muhawara a littafin shehu yusuf asibiti kuma yanzu ta zo kan wani tambayan ku hai ina baharu ba shirki nan nike an yi muhawara ne da shi abdurrahman ibn rashidin da imam al-abhari na zalami imam abhari babban shehi ne a cikin muridan imam malik na zalami a cikin askari ko cikin kasa inda shi abhari da cikin da cikin qawaidi ma inda shi abhari ɗaya daga cikin manyan-manyan almajiran imam malik sai imam malik ya ce alhamdulillah tana gaba domin da ita ma Allah ya fara alƙur'ani ce alhamdulillah rabbil alamin mu ita ake fara sallah mu sallah ba fatiha yace ba sallah mun ji annabi inji imam afari yace kana alhamdulillah tana gaba mhm dan Allah kuma yace la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid shi kuma shabar Ahmad Darashid an san shi ko shi kuma ce la'ilan lautafi sai dai bambancin da kuke ake so ƙara ganewa littafin na cikin ɗari shidi waƙen nan an gane ta to asalin wanda ya yi littafin shi ne shi abdurrahman ɗari shidin asalin wanda ya yi littafin shi ma muridin imam malik ne da dalan shi ya yi ta ne a zube irin misalin a halari ishmawi ziyar sala a zube ya yi su ya yi littafin to bayan shekara wajen ɗari uku ne sai samu shi abdurrahman al-yafi'i rizalanu shi ne shi kuma ya sharhinta na farkon ɗan spain ne honduras na biyun ɗan morocco ne shi ne ya waƙe ta ta zama waƙen nan mai shaɗin nan ɗaru shidi da ɗan ashir shi na farkon asalin wanda ya littafin ake magana ba wanda ya wannan waƙen ba shi ma wannan bayanin yana cikin hajjitar sufti to aka yi makabala ga shehi ga shehi wannan ya ce hamdala ta fi kalmar alhamdulillahi ina ce kalmar la'ilallah ta fi da rashid ya ce domin annabi ya ce afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya aika da shi a rubuce ita kai mashi al-abhari da kai mishi shi al-abhari duba gani yace kai yaro kai yaro ya fito a duk wasu ƙanana shi kai yaro ka je ƙara binciken ilimi ka ji ƙara neman ilimi ka sani kana da da teku ne ya gaya mu ɗan rashidi su yau ɗan rashidi da takardar ya zo zai ce to na ji ka ce mini yaro ne amma ba a yi kowane babban ne ya fi kowane yaro ba ba kowane ba ne fi kowane yaro ba a cikin manya akwai yara a cikin yara akwai manya ina mai gaya maka kada ka yi shirin yaƙi baka tanaji makamai ba ka shirya da ranar muka gamu da kai gaba da gaba za a yi shirin amin makamai na yaƙi na ilimai da hujjoji a ranar sai na sa ka mutu da ruwan hujjoji a ranar wallahi na sa ka mutu da ruwan hujjoji irin to suke ce a kai ma zuwa fafari ana kai wasu kan diganta haka bakin ciki kawai yi cika yi cika kalmar shahada kawai yayi ta ki fada mace eh tun ba haɗu ba eh ɗan shi da kenan muridi ne na imam malik to a takaice akwai bayanai masu ɗimbin yawa wanda da na so dun alamomi ne inda za ku lura go tutudunin nan sai na kawo muku su kuma akan zan kawo da kai ne ba wai na duba ba iya kan baku littafin ne gina shi ta yi shimawi ne kai mana ilimi kuma ma ka da shimawi a karamu kallahu hashe ta sifti ce sharifi sharhin ishimawi zan faɗi hukunci guda biyu ɗaya hukunci ne ɗaya kuma sirri ne hukuncin aka ce akwai wani ruwa mai tsarki tsarki sosai amma kuma makaruhi ne kai alwala da shi eh kuma mai tsarki ne ba abin da bata shi shi ne ruwan rijiyan garin annabi salihu rijiyan samudawa inda hallaka su a garin hushin allah ya sauka a kan garin a ƙasan garin bisa to ruwa na garin ma makaruhi ne kai alwala da shi ke sallah da shi makaruhi ne ruwan rijiyar garin samudawa da ruwan rijiyar garin sa annabi lodu sadum ko kace mutafikat to ruwan rijiyar ma kai amfani da shi alwala ko sallah shi ma makaruhi ne rigi-rigi sai da na samudawa aka ce sai dai bi irin naƙafi rijiyar nan da na ƙasa sa'adu suke za su ke shan ruwan shi ne kawai lafiyayye kuma ka ruhe ne karkar alwala ko wanka da ruwan da ka sanya a rana makaruhi ne ka ije ruwa a rana ɗimi ka ɗauko ta kai wanka da shi ko alwala yana kawo ciwon kuturta yana kawo ciwon kuturta ko kai ka da laluran ko kuma kai ka fi ɗa kuturin ko makaho kada a rika sanya ruwa a rana don yi zafi ko ya ɗumi a yi wanka ko alwala yana kawo matsala a cikin addini annabi ya hana annabi ya hana annabi ya hana annabi ya hana na kusan kai kanka baka son kai faɗa kuturu mace na kai baka baka son kai faɗa kuturu kuma akwai mai so hai alkirai da kaji ruwa mai zafi kenan kamar na rana kuma kuma ba a san shan ruwa mai zafi ka ce kai ka saba ai ba yi ba bai maka ka rika shan ruwa mai zafi ko shayi mai zafi yana kawo hushi yana kawo hushi shan ruwa mai zafi da wanka da ruwa mai zafi sai dai mai dumi ana ji na da ba kyau yin alwala da ruwan da aka sanya a rana ya dumi ko aka yi ko ai wanka da ruwan aka sanya a rana din ya dumi su ya labarin cin nama waya bai san cin nama eh me sai daga hannu to me san cin nama me san cin nama kana san cin nama ko to bari ka ji abin da ake so ka ci nama amma akwai ranan daga kasa bari ka ji wa qala al imam al ghazali nazalanu man dawama ala akalil lahami arba'ina yawman ƙasa kalbuhu duk wanda ke cin nama kullum kullum har kwana arba'in to zuciyar shi zai bushe bushe zuciya kuwa shine a jarabe ka karka yawan zunubai kuma baka damu ba in kana lissafa kada ka rike wani arba'in misali sai ka canji in kana son cin daɗin kwana arba'in sai ka samu wani kuwa wata rana ka ci ƙwai yanan ba wata rana ka ci wata rana ka ci kifi ko kuma ka wuta gaba ɗaya ko ka ci ganda amma duk wanda ya kwana arba'in kullum yana cin nama ko na sa ko na rago ko na kaji kullum da sai ya ci nama har kwana arba'in zai game da jaraba a zuciya shi na kiyaye na bushewar zuciya da kuma mantuwa na rashin gane karatu da kuma abin da ka sani suna mantawa suna watsewa imam al-ghazali sana kuma yace kuma wa man tarakahu wanda ya bar cin nama arba'ina yawman har kwana arba'in bai ci nama ba sa'a hulukuhu ɗabi'un shi za su munana a cin dai amma da kafa amma sai ka kwana arba'in baka ci nama ba din kana dubi masu kyau da za su koma munana kuma ko ci kuma waye wusha alaihi aljizam ana ma tsoron kada kuturta ya kama shi ko ya kama dan shi ka kwana arba'in baka ci nama ba Allah buɗa mana gaba ɗaya da shi ne cikin ba da firi kwara daya annan bayanin mare cikin hashe ta sutin ne duka dai hashe ta subci shi wannan bayani ne na sai na hadiru sahabin annabi musa alaihissalam an san shi ko sai na hadiru sahabin annabi musa alaihissalam shi ne ya ce na tambayi annabawa annabawa guda dubu goma sha biyu ina so su bani a sararin da mutum na karantawa ya cika da imani na game da annabawa ɗaya bayan ɗaya guda dubu goma sha biyu amma ba wanda ya bani amsa sai da na game da annabi muhammadu sallallahu sallama ina ba amsa ya ce wanda yake so ya cika da imani ya ji lahira lafiyar shi lau in yi sallan farilla yana sallama ya bi ayatul kursi kafa ɗaya laƙar jakun kafa ɗaya amana rasulu kafa daya sai kullin lahumma zabgari sabi sai shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi an wakili la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna ad-dina inda Allah al islam sai bi qul wallahu kafa uku falaki daya nasu daya annabi mu biyo wannan sallan farilla zai cika da imani kowace daya ce kanzun ne min kunuzul arshi tana can a ƙarƙashin al'arshi Allah ya ɓoye ta Allah ya kawo su ya ba jibril ci a kawo su nan ba su zo hannun jibril ba sai da suka ce ya ubangiji ka san mu dai mana da cikin manyan manyan asararin ka da ka ɓoye mu gashi ka ce a kai mu duniya to wani bishara za ka yi ma jibrilu ya gaya ma annabi ta salama game da mu shi Allah zalla ya gama jibril sun yi zai gama annabi haka me yasa ya cika da imani ga kamar da matasa yanzu ana sallah daga farilla ne na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fit zai fice a miƙe a masallaci ne fit a miƙe a juma'a ne fit a miƙe a idi ne fit a miƙe wa addu'a amma amma sai ayatul kursi ma ya gagara kafa daya na ayatul kursi ya gagara wanda annabi ya ce me bi ayatul kursi ba sallan farilla ba abinda zai hana shi aljanna sai dai kawai in bai mutu ba in ji annabi sallama amma ga mutane na salamu amma zama hujja ne ba addu'a ba addu'a bayan sallan farilla amma a ce annabi ne ya ce kai addu'a gaji bai za fargata fansab ila rabbika fargab Allah ce in ka gama sallah ka zauna wajen kai addu'a ka roki Allah roki da abin da kake so bai za fargata mana salati in ka gama sallah fansab ne ka zauna a wajen ka kafu ya ce fansab ka kafu wato ma ka zo na wajen ka daɗe kenan wafar gab muka yi kwaɗayin damar kake so ila ruka zan Allah ubangijinka to ka bi ayatul kursi kafa ɗaya laƙar ja'akum ɗaya amana rasulu kafa ɗaya kulil lahumma kafa ɗaya shahidan lahu kafa ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama ga asraru arha an ba mu mu ummatu muhammadin amma ana ta wasa da shi ayatul kursi aya ɗaya ne ba duka duka ba da ƙarshe akun ba aya biyu ne gajeru amana rasulu ulillahumma shahidallahu sai kul wallahu uku farke da nasu daya to haka za ka tana na cikin hashe ta sirti wanda kuma ya rubuta hadisi shine sai na hanbiru malamin annabi Musa ta ilimin ma'arifa haka magana sai da badi ana ji na sujada badi misali sujada badi a masallacin juma'a da kai sallar juma'a sai liman ko ya sallama shi lafiya lau ko ba da ya kama shi kai kuma ka samu raka daya da ka miƙe liman ya sallama kai kuma ka miƙe za ka ramu ko ɗayan in liman ne ya sallama amsin da ya liman ne ya ƙarin zai ba'adi kan shi zai ba'adi kai kuma ka miƙe wajen ƙarowa wajen rama sallanka to da ka rama sallan sai kuma ka manta kai ba kai ba'adin ba sai ka tashi ka tafi tunda ba'adi ne ana bin ka wani ba'ad amin ana maka ba'adi ko bayan shekara ne ko bayan shekara goma ne amma idan ba a daina fa ba daman karamata a ɗakinka a gida ko a zaurin gidanku ko a masalacin anguwanku ba daman kai wani ba dai suka je masalacin juma'a ko da ban can din ba suka je juma'a wata juma'a a can zaka ba adi wanda ba ta kama shi a masallaci ko daga liman din ne shi ya rama sallan ya manta bai yi ba shi ma mun dan liman zali ya ba da shi da sauran mamun shi ba miƙe zara ma sai manta ya sallama bai ba da mai fita ko ko liman sallar shi lafiya lau shi da ya zo ya samu raka daya wajen rama ne misali sai ya ƙari wanda kamata ya ba'adi shi mai sallama ya manta bai ba'adin ba zaman da ke nufi ba zai ba'adin nan ba in ja ba masallacin in yana kusa ne da wannan masallacin kuna nisa ne to dole sai da wata juma'a dai ko na ina ne a juma'a ne zai ba'adin in dai ba'adin ta kama sallar juma'a ne to ba a yanta a kowane masallaci ta masallar juma'a amma dai ka sani ba ce ta kada wannan juma'a da kai din nan ba misali juma'a ta kama ka anan zaria ba din ta kama ka ko ta kama liman kamar ta ba kai ba sai da ka tafi can ka da ka je abuja ko lagos wajen sana'a ko ma ina ne ka je sai ka tunda sai ka alwala ka je ka samu samba ina ne nan ina ne juma'a nan a nan garin na ne sallar juma'a ta nan je ka zauna yanin yan ba din ka kai sajadan guda biyun nan kabarori guda biyar rigirigi da aka faɗa nan kabarori guda biyar na ba'adi kabaran har ma na ninya da kuma kabaran sajada da kabaran zama kabaran sajada da kuma kabaran zama ai sallama da cewa subhana man la yanamu wa la yasu so uku subhana man la yanamu wa la yasu mai tambaya yi mutum ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bisa alam sallala sai na muhammad ko waya falanta yake waya salatin yake Allah ne yace Allah da kashi na salati ya ku mu'minai yace ku yi annabi salati ya ce ne salluna ma'anar mi annabi salati mun zuba ba ba sun ta Allahumma nusalli ala nabi ba ayan tambayi annabi me ya kamata aje sai kul Allahumma salli ala sayyidina muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ko ibrahimiya ko jauhara ko fatu fatil mabulika ko duk wanda ka iya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima an ce in ka biya wannan ayan ana daga bashi salati guda ɗaya dole sai ka biya ta salati in ka biya wannan ayan ko ka ji wani ya biya ta ana bin ka bashi sai kai ma annabi salati kafa ɗaya ko kai ka biya ko ka zo wani ya biya ana baka bashi salati ifa daya ko da Allah ran majadin alqur'ani yanzu yana tilawa yanzu inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu alayhi sallimu taslima kace Allah mana na sabi sallim an zaka cigaba mm ko ta fati ko duwan da iya annabi sai wanda masalati ko so da za a mishi nawa za a mishi goma wanda ya mun goma za a mishi ɗari wanda ya mun ɗari za a yi mishi dubu wanda ya mun dubu ni da shi zan su yi aljanna ko ga kafaɗa na ga nashi ma'ana ga na gashi kenan to ya bayanin yake in kai annabi salati kafa daya kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim Allah zai umarci mala'ikun duniya gaba daya Allah zai umarci mala'ikun duniya gaba daya kowa ya maka salati kafa goma mala'ikun duniya an san kamar yaya suke malafin duniyan kowane laka ɗaya akalla yana da kawuna guda goma kowane kai yana da bakuna goma kowane baki yana da harsuna harshe harshe guda goma kowane harshe yakan yi zikiri sau dubu goma a awa ɗaya mala'ikun nan na duniya kowane mutum ɗaya a cikinmu tun daga annabi adam alaihi salam har ya zuwa yau har ya zuwa tashi kiyama kowane mutum ɗaya tare da shi akwai mala'iku guda ashirin guda ashirin guda goma masu aikin rana guda goma masu aikin dare masu aikin ranar nan suna zuwa lokacin sallar su bashi guda goma ɗaya ina gabanka in ka miƙe tsaye ina gabanka don yi kare maka duk wani sharin da zai same ka ɗaya yana bayanka yana zaune da duk wani sharin da zai ta bayanka ko abu kuna mai suturwa ya kore shi ɗaya ina hannun damanka ina lura da duk abin da zai ta bayan ya kore shi daya ina bane hannun hagu ina lura da abin da zai cutar da kai ya kore shi mun samu nau kenan daya dama daya baya daya hannun dama daya hagu nau kenan hudu sai raƙibu da atidu masu rubuta wannan rubuta ibada mai kyau wani rubuta zunubi shi da kenan kun sai guda biyu wanda in ka kwanta ɗaya zai tsaya ta wajen kanka ina lura da duk wani ƙwaro wanda zai shiga ta kunninka ko ta hancinka ko ta bakinka ya rika kore su ɗaya kuma yana ji kafafuwanka to da koda mutum koda wani ƙwaro zai shiga ta kafan duburanka ko ta kafa azakarinka sai ya kore shi takwas kenan na tara da na goma na tara mala'ika ne ina saman leɓen kaka leɓen sama ɗayan kuma ina leɓen ƙasa su kuma aikin su rubuta salatin annabi na zalama idan kayi ake su kenan kullum su rubuta sadaka da zan kai to malakun nan guda goma na rana in an sallar magariba su wanda sai su zo in yake da inna qur'an al-fajr kana mashhuda sallan subahi malakun sana halatu a lokacin su mu zauna magariba kuma rai su na yamma sai su zo to duka wannan malakun na mutanen duniya nan gaba daya wanda duk ya mutu malakun ba shi sama ba sai zo da kabarin shi in kafiri ne su dinga tsine mishi in musulmi ne su dinga roƙa mishi rahama haka na tashi iyama ba su koma ba kamun kusa na wajen tunayi maganan kabari wani fa'ida ya zo min amma cikin littafin nusa ne shi ma nusa a cikin ban falalan ƙulhu wallahu shehu sabit bannani da zai alamu babban wali ne ya ji wajen wata makabarta zai wuce sai ya tsaya ya kaji ƙulhu wallahu kafa talatin yace Allah kai ladan zuwa mutanen makabartan gaba daya shi sabit al-bannani nazal anhu babban wali ne zai wuce makabarta sai sai tsaya tukuna ya kanta kulhu wallahu kafa 30 insha Allah Allah kai ladan zuwa dukkan wanda suke makabartan nan gaba daya ba mutum ɗaya ba gaba daya wanda suke makabartan dukkan su fa ya tafi an samu wajen shekara 20 da faruwan abu shekara 20 da faruwan abu shi ma wanda ya ma yi wa fati shi kuma wannan waliyin shi ma zo sai gaji ya kama shi sai kwanta a makabatan so da ya gaji bacci da kwashe shi sai ga an yamshi hijabi yayin farki ga mutane makabatan gaba ɗaya sun fito suna zo suna ta karɓa wani abu na haske na annori suna ta karɓa suke suna ta karɓa a bacci sai ce wannan malamin ɗaya a cikin su sai ce ma wannan mutumin bawan Allah lafiya kuwa kiyama ta tsaya ne na gargaɗa cikin kowa ya farfato ce ina ba kiyama ta tsaya ai shekara ashirin kenan yau da wucewar shi usar bannani da zalanu ya kan shi lawa talatin ya ce alai ba mu ladan to har zama ana kara ba mana ladan ne ba a gama ba to tambi ana wajen kai ma ka rika iyayenka ko suna da rai ko ba su da rai ka rika musu masu ranka ta Allah ya ijiye musu kai ma kai ma kanka da kanka kai ma kai ma kanka da kanka kafa talatin ya ce shekara ashirin makabata gaba ɗaya ba magabata gaba ɗaya fa ya ce a raba musu ba fa mutum ɗaya ba na kuma ka ce Allah ka yi ƙarfin babanka ko kakanka ko danginku kada ka yi rashin rinjaye ka don shi ɗan masharanci ne an ce in muka sallan faralla sai muka manta misali mun yi ragi liman me za mu yi mun yi ragi me za mu yi ko mun ƙari me za mu yi to in ka ga ki sallah ko liman ya sallah kaga an samu kabli ko ba'adi kun ba da gangar ba da mantuwa din nan inda aka saba to in an sallama in ka dama ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan sallan namu karbabbiya ce Allah ya karba an ce an an salo ce in mutum yi kabila sallah ko ba'di ta ninka salo ta lafiyayyu so 70 kiɗan ne ke rinjayen mu ya sa mana mantuwa don a ganin shi don mi ragi a sallah ko mi ƙari a sallah ba dinga jin haushi sai Allah ya shi mace to ya duk musafi shiɗan ya ƙara mana farashi na ladan sallah amma mun mantuwan to ta zamo sallah saba'in ta san shiɗan yana da shari da yawa ko wata rana da damina wani garu jinin ƙasa ashe ta can ba kasan shi ya kare yana shirin faɗi da wani mutum ya je aiki ya yi gona ya gaji ya dawo zai wuce ko sai kwanta a wajen ya ga inuwa ya gaji bacci kwashe shi a shigarin nan ya rabe na sai zai faɗi ne shedan zai ya rabo shedan da ya rabo sai sai zama mai bacci kai wani wani tashi tashi tashi tashi tashi lafiya tashi kashe maka tashi garu ga zai faɗi garu zai faɗi ina tashi na matsawa sai ga da biyu garu zai ƙasa wannan bai bacci su ce ban Allah ka taimake ni an saka maka da alheri Allah daga na kake ban gane ka ba dan shi ka taimake ni sai ce ai ni ne shedan ni ne iblis sa a shi iyayenmu da malamanmu sun cuce mu ne don cewa mu rike matsayin kai maƙi mu ne kai maƙi yana da kama haka na Allah saka maka da alheri na a kai maso yana ne amma da gaskiya an daɗe ana cutan mu sai shaɗa shi dakata kar dai ka zage su sun gaya ma gaskiya ne sun gaya ma gaskiya ne a yi garin da ka kare ne zai faɗo maka in san yi danne ka saka shada kuma daga nan ka je aljanna kuma shi ne ba na so ka je ya ce ba na so ne kai shahada ina ya tashe ka ila nan gaba ina da rabu a kanka a je wutan tare alakiyaye to ko aiki kai na alheri sai yin maza maza ya takura ka kai dai ka gaji kai dai menene menene kai dai ka gaji dai na takura rai zuba ne menene rai wani ne menene sharin shi ne in bai ka zuba maka ba ka filin kwallo ko filin kwallon ko wajen kallon kwallon ko a ranar aikin banza kuma kai a sana'a wajen aikin noma wata na kuma ake shaɗan ɗin wani bawan Allah salihi ya zai wuce gari to bisan san garin ba a shi akwai irin ramuka ramuka naka da maramarai yana tafiya wali ne babba tsoho ne tuku da tafiya da ƙyar da ƙyar da faɗa wani rami haka ya faɗi ƙasa shi faɗuwan nan da yi ƙasa to darajar shi wajen Allah Allah ya kalli mutanen garin gaba daya rabin su Allah ce gaba din na gafarta musu rabin garin gaba daya Allah ce din na gafarta musu sai dan da zo shi sai daga wannan ba Allah sai daga shi yace malam ba Allah zo rike ka na kai ba gode kan garin ba sai rike shi a hankali hankali ya suka ba garin gaba daya ban Allah ne sunanka ka taimake ni sai ni ne shedan sa'a a shi dama kana taimako a yau nan ma ba taimako ka na yi ba to kamar ya ai da ka faɗin nan ne saboda san Allah ke maka shine yi gafara ga dukkan mutanen garin rabin gaba daya rabin garin gaba daya ya yafi musu ya gafarta musu duk abin da suke to shine nake gudun kar ka sake faɗi a gafarta musu sauran garin gaba daya sannan shi ɗanar kalagun aduwan fattaɗi zuhu aduwa an ce ta na wani ba Allah ninin Allah mutumin kirki an sashi amintacce ne ga ba shi jiya za ka buka lafiya da irin da ka ba shi nan da aka ba shi jiyan kuɗi shaidan sai je ya samu shi wasuwasi ya mantar da shi inda ya ije yayyayi ya tuna wannan malami ya rasa yadda zai yi wanda ba shi jiyan kuɗi ya je wajen shehun shi ya karamaka Allah ya shehun Allah an bai ijin kuɗi ma na ni ma na ni ma na san da ije sama da ƙasa bana jin kunya kuma ba ta mena wani kuɗin a ce ba a ce ba kuma ni ba ni cinye ba sai malam ya ce to ni shehun nashi haka nan wajen ana suke cewa ki so muridi ya tambayin shehun shi kan shawarar abubuwa abu ya bari abu da kai rika shawarwari akan da harkokin duniya da lahira da shehun shi to shi kenan da ya je tambayin shehu sai ce to kana so Allah ya nuna maka inda kudin haka suke ci kwarai kwarai ka je ka nafila raka ɗari kai nafila da raka ɗari in gama kai addu'a insha Allah a ga ba ina suke kun san me farin da daddare ya fara nafila ya raka farko yana raka na biyu ko sai tuna na raka na biyu ko sai tuna aga inda yaje sai sallame sai zai duba kuma ga kudin ai dama ya manta ne inda yaje to daga raka biyu sai gashi ya tuna daga riwaya sai jigan malai alhamdulillah na samu na samu dama na fara nafilan nan ban ma kai saka na uku ba a na biyu ko tafiya ban yi ba ko sai ban yi faɗo mun ina sallama kuma da duba huwa sai malami sai kasa abin da za ka ya faru ka san abin da za ka kai faru isha ai shedan ne shi yaje ya boye isa ka mantuwa wai yanzu da yaji na shigar ka dari shi ya to da ba asara kuma karaman asara wai ba zai bari ka raka darin ba na dai kai biyin dai to ya haƙura da wannan amma wanda da shi ne ya hana ka da shi kana kana so kai bacci bacci ya ki zuwa da ko ta zuwa kama already ko da kwalita ta kama nazari in ji ga za ka duk wanda zuka ka labarin ta karam kalla wallahi kwanan nan baya yi bacci wallahi ba yi bacci kaje na tasbinka ita gata amma sai suka ce samu misali ka ce ya lala dubu goma eh lala lala dubu goma a daren haba ai ko dubu ɗaya ba zai ba zai raɓo shi da sharin shaɗan ne sharin shaɗan ne in ku kana bacci a ce asalat hayar minan naumi ba za a ce matashi zai zai fara mishi tausa kawai yawa ci gaba ci gaba yawa za ka fara ci gaba ina maka tausa gurin shi gara ta bullo yawa ta bukata ta biya da sharin shi na da yawa wala salati na yi su a kaset ba ɗaya ba biyu ba falar salati na sallama malakun nan nuna gaba ɗaya za ta kai kowa da salati goma jibril mika'ilu safi da azra'ilu kowa ma salati guda goma mu jibril shi kadai yana da fukafukai guda dubu ɗari shida kowane fuke ɗaya akwai malaku guda miliyan ɗaya dukan su za ci zama salati guda goma goma jibril alayhi salam yana da fukafukai guda dubu ɗari shida ta hannun dama dubu ɗari uku ta hannun hagu dubu ɗari uku amma kowane kuke da akwai mala'iku guda miliyan ɗaya kuma kowane mala'ika ne yana da kawuna dubu ɗari kowane kai da huska dubu ɗari kowane huska bakuna dubu ɗari kowane baki harshe dubu ɗari kowane harshe yana zikiri su dubu ɗari a dan minti ɗaya jibrilu da mikal girman su ɗaya ne amma israfilu da azra'ilu su ma girman su ɗaya ne israfilu ya fi jibrilu girman jiki sau ɗari biyar kenan ina da fuka-fukai dubu ɗari shida sau ɗari biyar sai ga lissafa kun kawo nan su fa har sunan fa ne ka ce sun kai miliyan ko sun wuce eh ba ku da baki ne su biliyan fa sun wuce miliyan sun wuce biliyan sun wuce trillion sun wuce trillion sun wuce quadrillion sun wuce hetillion sun wuce octillion sun wuce centillion sun wuce hetillion sun wuce ne miliyan gaba dukansu za a ce kowa ya masalati goma sama ta ɗaya za a ce kowa ya masalati guda goma dukansu sama ta biyu dukansu za a kowa ya masalati guda goma sama ta uku Allah ya ce kowa ya masalati guda goma sama ta hudu kowa ya masalati goma ta biyar kowa ya masalati goma ta shida kowa ya masalati goma ta bakwai kowa ya masalati goma mala'ikun alkursi kowa ya masalati goma mala'ikun al'arshi a ce kowa ya masalati goma yaya malakun fadan Allah muqarrabuna da kurubiyuna da muhayyamuna a cikin masalati guda goma to ta ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallim sai shi sashi da jana a cikin jana galanu da bayan haka sai ce to qallil au kasir ko kai salatin kadan ko kai mai yawa kai kuma ya rage naka ka ji dai abin da ke baka salati ke ci ruwa guda daya in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim in ko bisa ta fadi magulika ka ce san Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatil ma ughliq wal hatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haka qadarihi in gidan azim za a baka wancan ladan aka bayanin su na malakun masalati goma goma ninki dubu ɗari shida ninki dubu ɗari shida ninki dubu ɗari shida to da haka in ka zo lazumin safe ko lazumin yamma ka ji ka gaji ka ji bari salati gajeruwa to da haka ta ko haka huta din in ka huta kai salati fatin ka shi ne shi ne ne saka ka ji bari ne ga dan salati magajeruwa ta isa ai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah eh rigi rigi ya surace su rige-rige wajen ya gaji wannan ya salatai ne nan ka tsaya ka huta ma bacci ne maka bacci ko kala'i ne tunda lazumi ne sa goyen ma ba komai ba sallar farala bane ko kala'i ne ba komai za ka natsu sai farin ka dari a natse fata fatin ka dari a natse halin ka dari a natse ya fi wancan a gurgujen kai don ka gaji sai nan shaɗan ne wancan in ka ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka biya ta so 600 take daidai da sata fati gafa daya wa an sayyidil bakari man an unzilat bida min zim min hadu marrati a salatin gaban sai maka awa goma a salati gaji a karamu kallah amma dan nayi su ka nema a waya ka nemo wayannan tun da su nayi su tintin sun fi awa goma da wurare ake ma da salati wuri kaza wuri kaza kuma hadisi inji annabi wurare 90 da tara casa'in wuri kaza an zama annabi salati wuri kaza an zama annabi salati haka to an kawo su shi da jami'ar an kudu makatun don da zalma tun mulana sha mata jami'ar anhu shine shugaban waliyai gaba daya ne ke faɗi yake cewa wa inna jami'al awliya'i laysa fihim man yadhula kafata asabahul jannata bila hisabin wala iqabin walau amilu min az-zunubi ma amilu wa balagu na ma'asi ma balagu illa ana wahadi shine kuma yake cewa an salama ya gaya mun ita ya amur tijani anta min al-aminin wa kullu man abaka min al-aminin ashabuka ashabi ashabuka ashabi ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i wa tilamizuka tilamizati ya subhanallah al-ilmu indallah yau ta jihar alanun shi ne ya dawo masallacin juma'a ya tsaya kofar gidan shi haka haka bayan sallah za a sallar al'asar sai ya dafa kofar gidan shi haka ya dafa zai ce alhamdulillahi lazi balagani martabat abdul qadir jilani wa zadani alama dahu arba'una maqam yirji sai na gode ma Allah da Allah azza jalla ya bani mukamin shi jilani a yanzu din nan kuma ya ƙara min mukamai guda arba'in a kan mukaman da ya ba shi buƙatar jilani da zaran taron jima'a ya je jima'a an taso sai tsakan hanya haka duk da wuce ya gan shi duk da wuce ya gan shi yau ta jana zalan shehu namu ba shehu namu yau ta jana namu mutane suna wucewa kowa zai zai sai gashi ta jana kowa zai zai sai gashi sai zuwan shi Ahmad Dabiza sahabi shi ne radiyallahu anhu shi Ahmad Dabiza sai ya shigo gashi nan hanyar juma'a ne kaza kaza baka ai ina gida ne kamun zo juma'a ne wankan juma'a zan fito sai ni ji kira daga hadaran annabi sallama ce Ahmadu Tijani uruji fi surati in sha Ahmadu Tijani fita ka je juma'a a cikin sura na ma'ana ka kai kamar amsa da matsayin halifa na kai ne halifa na zahiran wa fadinan wanda ya gan kai ya gani wanda ya so ka ya so ne wanda ya baka ya bani da shi nutsa bakin hanya haka duk wanda zuwa ya ganni kawai domin ce duk wanda ganni an mashi gafara gama an ba shi aljanna ba ya sabi ba ya ƙarfi saka su ce wucewa shi mace da jani ce man fata hu husun wajihi man fata hu husun wajihi fata wal ihsanu wa mar'anir ataqiqa wa tabini yace ya subhanallah annal qudubul makatum allazi ahbarat bihi akabir mashayikh al-kummal ni ne qudubul makatum shukran la fahara yace ni ne qudubul makatum ni ne waliyin da annabi ce ni ne hatul awliya gaba daya ni ne waliyin da kuma mun yi kuduban farko suke ba da labarin zuwan shi ni ne annabi ce mu duk wanda ya ganni Allah ya mishi gafara duk wanda ya so ni a mishi gafara man fata hu husnu wajhi duk wanda yake a wannan duniyar ya rayu bai ga wannan kyakkyawan huskan ba man fata hu husnu wajhi duk wanda duk wanda wannan huskan huskan na kyakkyawa ta wuce mishi bai ganta a zahiri ba bai ganta a bacci ba ki fata hul ihsanu alhairi masu dimbin yawa su kuce mishi to man ra'aniyar at haqiqa wa tabyin wanda ko jani zai tabbatar da haka shi ma zai bayanin haka ana lukudubul maktuwa rigiriji al'udubul maktuwa shi ne mai sahabi shi wani harazumi albarrada shi za a lokacin janim ta ishe mutu na za mu je wajen wa za mu je wajen wa za mu je shi wani harazumi albarrada mai jarumani muridin shi wata janin babban wali ne sharifi shaihi dan shaihi wali dan wali jika wali kun wali banda shi shehu alhaji mahmud tunisi shaihi sharifi dan sharifi muridin shehu tijjani ne gashi alhaji aliyu tamasi ne wali dan wali wallahi sharifi dan sharifi dan sharifi zuwa kan annabi muridin shehu tijjani ne gashi alhaji aliyu tamasi ne gashi muhammad bin abin nasar muridin shi ne shehu muhammadin nafarani hudubul gaus na zamanin shi muridin shi ne sai Muhammad bin Abin Nasar muridin shi ne ga shi Muhammad al-Mushiri muridin shi ne sharifi duk wani fata sharifi ne ba mun yi manyan shehu ne ne ba ga shi Alhaji Ali Amir Lasin wanda shehu Tijani ya ce Ali Amir Lasin ina ganin shi a fadan Allah mun haɗuwa da shi tun bai zo na ba shi Tijani ya ba ga shi Alhaji Ali Amir Lasin jirgi a shi Alhaji Ali Amir Lasin kaji bai na zuwa fadan Allah tun bai shiga cikin tijjaniya ba amma ran nan wanzu ya zo yana shi tijjani gyaran fuska da zalanu shi tijjani sai kira da rawanin shaka ana shi gyaran fuska shi ali amin lasin mai zuwa fadan Allah nan sai ci bari ɗauka ya sa a kai da neman tabaraki da ya haka ya sa a yana haka a tun bai shiga ya shiga tsaga ihu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا شو كتمكني شو كمرة لا إله أنا بجد أنا بجد هذا شيء لا فيها يويجو سيجا سارون يجور جاني أكيد وين من تباركي يا جمع أمان أكيد زبامش أسرار أكيد زبامش يا فكر في هنكلش يا وقت نانيش makaman da su kawai ba sai sashi hauka ce ya ta zikiri ya ta ihu tana shi da jani shirin shugula shirin shirin wannan kuma wallahi wallahi shi da jani ce ali amila su mukamin da yake kai ba a ba kowane mutum sai mukamin ta samu shekara dubu a ƙasa ba ba kowa ba mukamin sai ta samu shekara dubu ɗaya a ƙasa ba ba kowa ba ya cika mun zo ali amila sun ta samu shekara dubu uku ba ba kowa ba zai zo ali amila sun amma rawani ya sani shi da jani ya shiga ihu zuma ala mana babbar rabuwa ne ali amila sun muridin shi da jani ga shi alhaji Mahamudu Budiwaya, ga Shehu Muhammadu Buziyana, ga Shehu Muhammadu Bugarara, ga Shehu Muhammadu Buhasuna, ga Shehu Muhammadu Bujama'a, ga Bilal, Hadimin Shehu Tijjani, ga Shehu Mas'ud, Hadimin Shehu Tijjani, ga Shehu Muhammadu Makiyi Sharrabi, ga Muhammadu Madaniyi Sharrabi, ga Umaru Sharrabi, ga Abbasu Sharrabi, ga Abbasu Sharqawi, duk mu dai ne Shehu Tijjani Zalal. Gaba ɗayan dai waliyai ruka ba'u, da nuka ba'u, da nuja ba'u, da autadu. da abdalu da afaradu da ahayaru da rijalil gaibi da rijalil wadahati da rijalil kummali da saki da farafi da rajul barzai mutane mai kudubi da adam yun da walina kitama nuhi yun da dawud yun da sulaiman yun da walina kitama musa yun da da walina kitama rijalil ishtiyaqi da walina kitama rijalil haibat wal jalal su hudu ne a duniya rijalil haibat wal jalal suna rufe fuskan sanin in yi buɗe fuskar saboda kan Allah mishi wallahi kowa da shi ya mutu in saboda kyau ne da Allah ya mishi rijalul haibat wal jalal ga rijalul ishtiyaqi ga rijalul tatal asfal ga rijalul tatal ma'i ka san su rijalul tatal ma'i waliyan sai zuwa karkashin teku su koyar da aljannu da ke teku eh anan kusa an yi guda daya sunan shi ma shi sunan shi shamar tijani wan malam sani ta nuna wan su ɗaya ban su ɗaya a kusurfa yake girgi nan kusurfa yake mutu ka wan malam sani ta nuna hadi man sani ta nuna da zalanu malamar malamin mata duka ya shi malam aminu balarabe ne shi kusa malam amur baka nake ɗa ne da shi malam mahamudu bawan allah sashi guda ne ni ma mun karatu a kansu waliyan kufa mun mai waliyan zaria ni ma a waya shi amma tijjani ake magana wan malam santano ne bi aure bane yau fati to shi yakan je teku suna yara din nan ka san almata juma'a ba a magarta allo ka san mu duka mu nan musamman mu nan da muke yara sai muna za ko da ko hayin jeje a ji a uni ana yawo to zamanin su sukan je saye ne can saye din can to shi suka je in yana shaɗu kayan shi ya tuɓe sai ba wani cike wani ga riƙe min rana ce ka dawo min da shi in yi nuna tefin shi kenan tafi kenan sai kwana bakwai zai fito in yare da sun zo yana ta yana kuma karatu na rai kuwa wani shi ya mara tijjani ne rige-rige sun wani amur baka ne ke da zalanun ana shike aljanu ko ina da ina ke zane su bayan ba shi ne aljanu suka yawa a zaria da garuruwa amma keke yake hawa duk dan kusa dan wanda ke girmin kamar wannan sun san shi ga ganin yayin mu sun san shi bulala yake da shi so yana bi anguwa anguwa lungu lungu sako sako yana kwar aljanu ne zane su yake sakon gidanku kullun sabi hanyar ina sakon gidan na bara kullun safiyan yin dubu lala in yi aljini ya kusu shi ba sai bi shi ba sai ga kada shi ya bar zaria jamal ahmadu baka nake nake baka nake a zahiri baka nake a baɗi gyaran keke shi saboda sana'a dogaro da kai kada a irin namu na yanzu ai su dabbu shi kana kan shi yayi to shi sana'an kana gyaran keke yake in kuma ya gyara fi gyaruwa ya gyara aka dawo su ba ta yi ba ya gyara shi da aka ce ba ta yi ba aka yi na zuwa uku haka zai sa kafa shi da ke haka mai ta fahu gani na ko kafa shi zai sa kai miƙe da kaɗai miƙe magani kai to kuma gana damar daga ta ka in ya ɗauki keken haka sai jifa da ita in ya jifa da ita keken sai ce ka ɗauka kuma ka ɗauka in da irin wannan gyaran in da irin wannan ne to an gama ta gyara kenan sai dai wani ciwon daban ba wannan ba shi malam da bakani ke radala mu shi mahaifin shi shi malam mahamudu bawan Allah shi malam mahamudu bawan Allah shi malam mahamudu bawan Allah shi ne dan shehu malam shuraihu eh shehu malam shuraihu dan shehu malam shi yayan mu malam sabo da ya tsama lokaci ya tsama lokaci ce sun ga ba sun ga ba rubula na da kamar ka ce kamar ka ce bonus ce wannan ya da ni da meni da yake da ya tsade ba yake ce bonus babban nan ya jifa da ita zai ka ɗauka shi gane ga shi zuwa gaban sa aka yi shi ya shi aka yi mama shi shi malam mahmudu bawan Allah shi ne mafi shi malam abu da baka ne ke shi kuma mahmudu bawan Allah dan shi malam shirehu to malam shirehu da zai wafati sai kira malam mahmudu bawan Allah da dan shi malam aminu balarabe da shi malam aminu mai ban tsoro ya ce nan wajen in bayan bayani nan za kuma kabari ya nuna again yana gida da ramalana yana ka tsama kanda da rana a cikin gida ina matan shi zuwa matan gida ya ka ce an yi bako a zaure yana sallama ya zo da fararen kaya sai ije wannan tsama kandan gilashi da kudu akan littafin sai fita zai zauna ashe mala'ika a zara'ili ne ashe a zara'ili ne sai malam ya zauna salamu alaikum lokaci yayi ne zai ci algafata malam inda Azra'ilu ki algafa ta mana ita a lokaci yayi ne koko dai sabo ne algafa ta mana tambaya ne ke lokaci yayi ne koko magana ne daban da algafa ta mana an ce ne mu zo an yarda ni kenan mu wuce kuma an ce mu je mu dawo to in so sai zauna to idin ne da garu ya kalmar shahada biyan shi bismillah bismillah kalmar shahada shehu malam shuraihu shehu malam shirai dan shehu malam shi kira zalan inda kai ne fa inda kai ne fa da shi halifa ne na annabi na ka sakamakon shi idan yin da gama kakansu a nan sallama da yawa fatin a kaga kwanaki kwanan bayan ya nuna inda ake amshi kabari to aka je wajen kabarin nan gidan baka nake nan gidan baka nake nan masallacin nan na ku sai ta so kaman kaman gori ba to daidai wajen kabarin ne an je a wajen da akwai mangwara ne ne haƙi kabari yanzu ya haƙa ce ya ci mota jijiya a wajen ba zai yi ba malam mahmudu bawan allah shine mahaifin baka nake shi ya ce ba mai gidan malam ya ce nan yake so wata itace ya ce ba zai yi ba sadauki ne na maza wilaya aka jijjike wannan mangwara katuwa ne ba ka jijjiga ta ya tuɓe ta tsaye in can gaba ya dasa ta ta ke tsaya nan kai kuma yi aikinka ba mu hana shi rayuwanki ba shi kuma ba shi hana ma abin da malam ke so ba girgi shehu malam mahamudu bawan Allah shi ne mahaifin shi malam ahmadu bakanike da bakanike da idris kuma abokan juna ne kan tafi limamin nan da ke zaune a bakin mahaifin shi na samun tarihin sai ta tamala matu ilan an an ana cewa gidan malam lawan na tamala matu to akwai to sahabiya ce amma ta yi tsawon rai ne tun farkon zamani take ta yi shekara dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai ta ci mu annabawa da yawa ta ci mu waliyai da yawa har ta zo zaman annabi shekara dubu bakwai dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai hajiya malama ta malamatu na jala ana sun tana rayuwar daɗi har ta kusa ta mutu ta kusa ta mutu sai ta gaya ma 'ya'yanta a sa ta a cin akwati a kai ta garin madina da annabi a gaya ma annabin a ce kawai ta mahutu ta haru ne mata sallah ta gaji sannan ibrahim duk ta gansu sannan musa ta gansu annabi haruna ta gansu da wanda ka zamanin fir'auna da karo ɗan da hamana duk a zamanin duk ta gani har zuwa sabon kahafi su annabi isa duk ta gansu sai ta ce a sata annashi a sata ce lika bane sata annashi a kai ta wajen zalama a ce ta mutu a madina a salin janaza a kawo ta a cikin annashi a makara kenan za ka zo ka ce ya rasu lallai ga ayyan tamal wata nan da sun ce ta rasu za a nasu kamata sallah ta tamal mata ta rasu tamal mata eh to ni mala'ika mutuwa zai gami ya ce dauke nan tamal mata ba ai ta yi mala'ikan mutuwa bai zo ya gaya min cewa ya dauke ran ta malamatu ba ya su ga sanan ga sanan sai da annabi ga sanan ga sanan masallaci shike nan ta zo ya nabi ya fito yana zuwa sai buɗe annabi haka a kwace likafa ne zai ga mutata kwace daga ya kuri suna kallon da annabi ta da an ce kin mutu ya rasu na gaji ne da wannan duniya shi za nake so kai min kabbara na san da zarar kai kai min kabbara da niyyar sallan matacce ita ta dole lalle za ta mutu dalilin kenan amma ba ba ta mutu bane dan sai ta to tashi tashi ta zauna mun ta zama miki addu'a kara shekara 20 amma Allah zai mai da ke budurwa ya shekara 15 kuma ana kwana akwai wanda ke so nake ina so take addu'a ta kuma budurwa aka daura mata aure da angonta suka angonci da bakin mahaifin shi na ji da na tarin ka zan ni kuma bin kwakwafi da ya ce dubu manya ne ku da cije in kuma kana ku ba a kare ta ku amma mu kuma yan zamani ne za a ce mana a yana yi da kuma littafin ita kanta tsohuwa ne ma ya ce rubutun kakansu ne yau fotokofin na ganin ko da kuka zo zai malam hamza ne ya zai hannun hannun zala ce zai kawo mun rigirigi to yake na sai mu kulle daga wasu barhan ya cewa wa man yuhibbuni wa man yarani في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موهبة من سيد الأدناني من شك في ذا وأرى وأسمع من حيث لم ير الفتى ويسمع وإنه دودي وإنه دودي وإنه دودي للأنام سعادة فلم يشكي من مرأني وحقيا حلبت يمينا حلبت يمينا حلبت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والأكثر في حال بغديا نجي وصول جميع الماسكين بحبليا تحققهم من لم يكذب بربيا وجودي فيا بن في المعارف لم ترن فقد كسر أقرب أن درج شاويا فضل إله الناس جل جلاله هو برسول الله تاه نبيا الحمد لله الذي الحمد لله نشأ ظاهرا ما قلت بهارا بل نقدت شاكرا وهل أبصرت عيناك مثلي سائرا وهل أبصرت عيناك مثلي سائرا وهل أبصرت عيناك مثلي سائرا سلوكي وجذبي والألوم بيوت وهل أبصرت عيناك أهلا معيشة من الأبد فهو الحمد لله كله غوث برهان غوث برهان وإن رجال الله داروا لطاعتي وإن رجال الله داروا لطاعتي وليد رسول الله في الأم كلز نفاءني الأشرار نفاءني الأشرار نفاءني الأشرار طه وساق لي رجال التقى والرشد والإلم والفوز صلاح أحبائي يلوه المبصر بدا حبيب الله فوزا على فوزي بدا حبيب الله بدا حبيب الله بدا حبيب الله bida habibullahi fauzan ala fauzi ni karamin muridi na ma'arifi ne fasgar atba'i bari umina shirki fasgar atba'i unila fana'a fala arifin illa bi babiya waqifun wa kullul ladhi tata tijani bi qabdati wa kullul ladhi tata tijani bi qabdati ana al-qasim al-ma'ruf fi kulli hadaratin أنا العالم المرسوم في كل بلدة مريدي إذا كان شرقا أو مغربا أجيب إذا صار في أي بلدة وفي بلاد الصين وفي بلاد الصين وفي بلاد الصين والشرق كلها لا قصى بلاد الله صحة ولايتي أنا الحرف أنا الحرف لا أقرأ لكل مناظر أنا الحرف لا أقرأ لكل مناظر أنا الحرف لا أقرأ لكل مناظر أنا الحرف لا أقرأ ni kulli munazirin ce ni barhama ni harafi ne goga harfi ce alif da wasali bisa daga ci shine a alif da wasali kasa fa shine i to da rufa fa shine u da mala fa shine a to ba wasali bisa ba wasali kasa ba rufa ba ya mala ka ce alif kawai ka wuce ana alharf la uqra'u li kulli munazirin kullura min amr rabbi ra'iyati ana al-qudub ana al-qudub ana al-qudub fi gawsul waqti fi kulli halati ana shaykh ibrahim shaykh dariqati gaws barham gaws barham akwai kwara daya na la ilaha illallah da na rubuta na sha biyu la ilaha illallah na atul bidayat na atul bidayat sirri ne babba ana kata hailani kafa dubu daya da safe ga mai neman jalabi la ilaha illallah kafa dubu ɗaya bayan sallar subahi na jalabi ne yanzu kuma kana so Allah azza wa jalla ya kiyaye ka sharrin shedanu gaba ɗaya da kai da zur'anka Allah shi da gaba ɗaya da sha biyu rana suka biya la ilaha illallah kafa dubu ɗaya so ɗaya ba ba ba sai kullum ba la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu ɗaya amma sai sha biyu rana ta buga sha biyu rana daidai suka fara da ma aka shirkin kamin sha biyu ka gana guda buga sha biyu ka ɗauki ta jigana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gaba dubu daya to dai za ka yi don Allah da Allah ba zai bashi dan ya rinjaye ka ba da kai da zar'anka na ukun su kuma in mutum zai bacci kana so Allah ya sa ka kai farkin mai kyau ba kai munanan farkai ba wai ba kai baki mace ja ta baka ba wayo Allah wayo kuma mai hamu wani mawakaci dan fare na biyo ka da gudu wayo Allah ku tare bakare za ga malamin na ihu lafiya ashe farki ne a goma tun ba ka son ka yi mugaye mafarkai kana so ka ɗaya daga cikin annabawa ko ɗaya daga cikin sabbai ko daga cikin waliyai in za ka yi bacin sai ka biya la ilaha illallah la ilaha illallah kafa dubu ɗaya shi ma kafa dubu ɗaya ina kanta kenan kana bacin Allah ce za a ɗauki ruhinka za ka ta can wajen firan annabawa da sa bai da waliyai to duk wanda ta ta da shi a cikin su take fira da shi duk ma na suke farge shi kafa dubu ɗaya lokacin barci ba wani wahala bayan kai shi ba kai wata rihi ka biya ta kafa dubu ɗaya in kuma kana so Allah ya kare dukkan maƙiyanka ko ka sani ko baka sani ba duk maƙiyanka inda ya tafi maƙiyanka ne Allah ya maka maganin shi kai baka ma sani ba to lokacin sahur da man karfe ukun dare dauki ta zika la la la kafa dubu daya ya kan shi kenan da duk wanda yake yana mai cutar da kai Allah zai maka maganin shi bai samu ikon nasara akan ka ba duk mai son cutar da kai Allah zai maka maganin shi ba zai samu nasara akan ka ba ai la kafa dubu daya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sunna lokuta guda hudu na subahi lokacin jalabi da neman fatahi na kuɗi na kuma sha biyu rana na kariya daga shaidan da kai da zur'anka da mutanenka na kuma san farkin bayan Allah na gari kai farki mai kyau shi kuma lokacin bacci kafa da guda da kuma kariya daga sharrin makiya shi kuma mai ne kafa da guda lokacin sahur shi ne karfi ukun dare da hudu da rabi kamun dai a fitar da ke to ka kammala wannan bayanin na wani littafin da ke ce ma na tulbi dayati wata wasifin nihayati a babin falalan zikiri ban falalar la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah almajirinku usman idris kufa zariya assalamu alaikum fata ɗaya zata fati goma hadiya ga annabi muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك والحاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إلى العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأثير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأثير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتأثير وتعرفنا بها إياه عدد خلقك ورداء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك واتك آمين يا رب العالمين الله كبيا بكاتم gaba daya Allah ka biya bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka bi ibadun mu Allah ka bi addu'o'in mu gaba daya Allah ka ba mu alhairan duniya da na lahira Allah ka kiyaye mu sharrukan duniya da na lahira Allah ka ba mu yardan da ba hushi bayanta Allah ka ba mu wadatan da ba talauci bayan shi Allah ka ba mu farin cikin da ba bakin ciki bayan shi Allah ka ba mu farin jini da ba bakin jini bayan shi Allah ka ba mu yardan da ba hushi bayan ta Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani Allah ka ba mu dukiya mai yawa mai albarka mai amfani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ɗaruwan arziki Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka maimaita mana marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ƙara mana lafiya masu ci Allah sa sauka lafiya marasa yi kuma Allah ka ba su ‘ya'ya na gari alfarman shugaban mu annabi Muhammadu sallama wanda suke tafiya Allah dawo da su lafiya a cikin mu duka masana'anta tafiye-tafiye masu harkoki kaiwa da komowa Allah sa da zamu je Allah sa mu je lafiya mu dawo lafiya alfarman shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah sa duniyar mu ta kyau Allah sa lahirar mu ta kyau Allah sa kabarin mu ta kyau alfarman rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai tajdidin dariqa na yi muku tajdidin dariqan tijaniya na yi muku tajdidin dariqan tijaniya na yi muku tajdidin dariqan tijaniya tajdidin lazimin safe da lazimin yamma da wazifa da zikirin juma'a ni ma na yi magana da kana tajdidin la ilaha illallah ina sallama la ilaha illallah sana sallama la ilaha illallah sana sallama Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم جدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام ربنا